الرحمة
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم تحت سنين عددا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنام وسيد المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإخلاص في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمنا مع الله قوديا دا الله يكارا بام أرى من اللوكة دا لاكيا yau zamanmu na uku a wannan majalisi mai albarka inda har yanzu muna cikin suratul kafi wadda lissafin kwanan wata miladiyan annabi isa alaihi salatu wassalam ya yi daidai da 22 ga watan uku miladiya 2023 ya yi daidai da hijiran ma'aiki alaihi salatu wassalam 29 ga watan sha'ban hijiran manzo Allah sallallahu ta'ala shekara 1444 malam ya karanta mana faɗin Allah maɗaukin sarki inda Allah yake cewa wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ila al kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada jiya nan muka kwana idda Allah maɗaukin sarki ke inna la ja'iluna wa inna wannan misali Allah maɗaukin sarki ƙasami ne yake yi tare da tabbatarwa a halin shi na jimla mutatifa lallai haƙiƙa la ja'iluna ma alaiha sa'idan lallai shi misali da Allah yake cewa misali inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha abin da ke bayan ƙasa mun sanya shi a matsayin ya zama ado da ƙawama ƙasa din to Allah madaukakin sarki ke cewa to shi wannan ado da kawa din da ke bayan ƙasa lalle hakika zamu mai da shi turbayan ƙasa eh duk abin da kike gani a bayan duniya din nan Allah zai mai da shi turbayan ƙasa sai Allah yake cewa am hasibta wannan aya kamar yadda muka faɗa yana cikin sura tana cikin surorin makkiya sannan kuma wannan aya na takwas a cikinta ne aka cire ma ita suran suna inda Allah yake cewa am hasibta anna ashabal kafi da yawa daga cikin surorin Qur'ani ana ciran musu suna ne daga ayoyin da ke cikin sura din kaman suratul baqara kaman suratul ali imrana da suratul nisa'i da ma'ida haka dai haka in ka jeranta su wama ila ahunalik to ita ma suratul kafi misali misla haula iswar kamar yadda waɗannan surori yake haka yake watan malamai suna ta kaiwa da komowa tun daga zamanin sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zuwa kan zamanin almajiransu har ya zuwa misali asarin tadwin akan yaya kissan ashabul kafi yake menene ya faru ko kuma ya asali yake to sun haɗu kamar yadda aka roto daga sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda da Imam Suddi da Imam Qatada suna cewa watan kafiran maka lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake kan kira zuwa ga Allah abun yana bata musu rai kwarai su kuma kullun suna neman wata hujja a wajensu a zaton su wadda za ta zama damiga wadda ita wannan hujja idan sun sama a nasu zaton za su kura annabi da shi ko kuma misali a nasu zaton za su zo da wani abu wadda yake bako sai suka ce to yanda za a yi sai mu yi ƙoƙari mu ɗauki wakilai mu tura su Madina. Tunda Madina akwai ahlal kitabi a can akwai Yahudawa suna da littafi. Mu je su faɗan mana wani abu na ilimi wadda za mu zo wai a wajen su wa iyazu billahi wai su faɗan mu annabi wadda misali za su kure shi saboda su hutar da mutane daga gare shi aka tura nadaru bin haris da uqubatu bin muayyid da abadin su tafi maka ai su tafi madina da suka je sai suka ce to yanda za a yi ku masa tambayoyi guda uku idan kuka yi masa wannan tambayoyin idan ya ba ku amsa kuna tambaye shi to ba annabi ba ne an ba shi labari ne karan ya an ba shi labari ne amma idan ya faɗan muku su bayan ya ce ku je ku dawo to annabi ne wannan ruwayan farko kenan ruwaya na biyu kuma ya ce zai faɗan muku guda biyu amma na ukun ba zai faɗan muku ba zai ce mun ku je ku dawo suka ce to shi ma in ya faɗan muku haka annabi ne da suka zo sai yake cewa muna son ka faɗan mana matsalan ashabul kashi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya ce musu to wannan abu ne mai sauki ai amma ku je ku dawo gobe idan kun dawo gobe za ku zo ku samu bayanin da kuke nema suka dawo gobe ba amsa saboda Allah cikin ganin damansa sai ya riƙe harshen manza Allah bai ba shi daman ya ce insha Allah ba. Suka dawo jibi, suka dawo gata sai da aka kwana goma sha biyar. A lokacin abin ya yi ma manza Allah sallallahu ta'ala sallan tsauri a cikin zuciya. Har Allah ya faɗa mana a baya, Bala Allah ka bahi un nafsaka ala afarihim illan yuminu bi hazal hadisa asafa. To manza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayan ya dawo bayan sun dawo wannan kwanukan sai ga wahayi ya zo daga Allah cewa ya ba su labari su a wajensu kissan ashabul kafi misali min ajabil ayat amma shi kuma a wajen Allah wannan ba komai bane a wajen ayoyi kamar yadda misali Abdullahi dan Zubairi yake cewa yake cewa misali ma adaka Allah bihi min alkitabi was sunna a ajabu inda Allah min qissat ashabul kafi abinda Allah ya baka na Qur'ani da sunnan manzon Allah da kake da shi ai shi yafi girma daga ashabul kafi an sake ruwaitarwa daga wajen Abdullahi dan Abbas shi kuma inda yake cewa misali tasarruful layl wan nahar misali maji'i shams wal qamar ai a azamu ayatin wa ajabu ayatin min ayatin lahi min qissati ashabul kafi suna daga mafi girman kissa daga kissan ashabul kafi shi kuma wannan kisa na ashabul kafi da zamu shiga watan wannan surar da muka fito suratul isra'i tana yin magana akan wani abu wanda yake mas'alan harqul ada da muhtasim bil anbiya shine misali as-sayrul layli wal mi'raj tafiyan dare da mi'raji misali min aqrabil lamhatin a ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam raƙa fauƙa samawati sab'i ila ma fauƙa zalika aqallu min tarfata aini annabi ya wuce samman bakwai tafiyan shekara 3500 sallallahu alaihi wasallam zuwa saman bakwai fa kenan malamai wasu na cewa tafiyan iska wasu na cewa tafiyan haske to kaga in tafiyan jiki ne shekara nawa kenan la ilaha illallah sannan daga bayan sama na bakwai zuwa abin da ke gaban nan la ya'lamuhu illa Allah gaske to da haka shi yasa sai kuma sai ayan da ta biyo shi a baya ko suran da ta biyo ta a baya sai ta zo da kuma wani abu wanda yake dauke da mamakin abin da Allah kan ba wasu mutane wanda su mutanen nan ba annabawa bane idan Allah ya ba mutum wani abu na harkul ada aka samu misali mazhar salafiya tare da shi ma'ana yana bin gwadaben Allah yana riko da abin da Allah ya umarni da shi wannan abin shi ake kira karama abin da ya zo a babin wajen annabi shi ake kira mu'ujiza to sai suran nan za ta zo mana da misali mas'alan karama da tabbatar da haƙiƙanin wulaya gaskiya ne shi yasa misali ahlus sunnati wal jama'ati mujma'un ala annal karamati haqqun sannan ko misali karama bayan ta kasance gaskiya ne suna cewa kullu ma jaza an yakuna mu'jizatan lin nabi jaza an yakuna karamatan lil wali duk abinda annabi zai zo da shi a babin mu'jiza to hankali salimiya da nassi na shari'a tabbatacciya tana tabbatar da za a iya samun wannan abin tare da wali abin da kawai zaren da ya raba tsakanin wulaya da nubuwa shine shi annabi zai ce ne kamar yadda manzo Allah yake cewa fatu bi ashara suwarin mubtariyati kaga ba su iya zuwa da shi ba wa in lam yutu bihi ko kamar yadda Allah yake cewa misali a haƙƙin banu Isra'il da yake cewa misali fatamannawul maut in kuntum sadiqin inda gaske ne kuna cewa haka yake to ku ce ku mutu mana kaga misali ba su faɗa su mutu ba ai to wannan shi ake ce ma annabta har manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa ce wallahi da za su ce za su to Allah zai makure su da miyan bakin su to shi wali Allah maɗaukin sarki bai taɓa ba shi daman yi da awancewan sai an yi kaza ba. Wannan misali ahli sunna sun faɗa cewa baya zuwa a haƙƙin wali. Amma Allah yakan gudanar da wani abu wadda hankali ba zai zo da abin ya yarda da shi ba, abu haƙƙin wali idan salaha ya tabbata tare da shi, shi kuma duk abin da aka gani tare da wali. Wannan abin na karama tana ƙarfafa nubuwan annabin zamanin. Sabida wannan waƙi'a na ashabul kafi a matsayinta na karama to a zahirinta nassi bai taba nuna Allah ya ba wani annabi irin sa ba wani annabi ne wanda Allah ya sa yayi baccin shekara 100 wanda Allah madaukin sarki yake cewa kam labista ka labistu yawman aw ba'al yawmin kana bal labistu ya ta'am Allah ce ba ba kwana ɗaya kai ba shekara 100 ne kaga sai Allah ya kawo mashi ayoyi kalla jakinka kalla abincinka to su ko waɗannan shekara ɗari uku da tara wancan annabi ne in an ƙaddarta a matsayin annabi shine zance rajihi waɗannan kuma waliye ne sun yi baccin shekara ɗari tara ai ɗari uku ba annabin da Allah ya haka to yanzu kasancewa waɗannan waliye Allah ya ba su mu'jizan da Allah ai karaman da Allah bai taɓa ba annabi ba sai a ce misali waɗannan waliyan sun fi annabawa kenan amsa shine a'a an fahimta wannan suran kuma tana tabbatar mana da abin da ahlus sunna suke faɗa cewa misali almaziyatu la taqtadil afdaliya dan Allah madaukin sarki ya ba wani mutumi wani abu na girma ba yana nufi ya fi annabi bane na mu'jiza misali manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi kira zuwa ga Allah an yi yaƙoƙa amma annabi har ya koma ga Allah bai da mabiya mutum dubu ɗari da hamsin a shekara ashirin da uku nan da aka yi ana kira sai na umar a hilafansa shekara nawa yana hilafa muƙaddarta shekara goma sha ɗaya a lokacin sai da ya kai ma har nan afirka musulunci ta shigo wannan abin da ya yi shi ake kira misali maziya kuma wannan girman da Allah ya ba sai na umar na faɗaɗa da'awa shi ke nuna girman annabtan annabin da sayyidina Umar ke yi. To da haka wannan sura da ayoyin da muke ciki za ta tabbatar mana wulaya gaskiya ne, karama gaskiya ne. Wanda ya karyata ta ya karyata Qur'ani. Wanda ya karyata ta ya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya kiyaye. Allah madaukin sarki ke cewa am hasibta malamai suna cewa kasancewan am dinnan a matsayinta na munfasila to ta yi idimanin ma'anan bal kenan to misali bal hasibta anna ashabal kafi war raqim ma'ana mutanen nan da ake ce musu ashabul kaf shi al kaf shine misali wani rami ne da ake samun shi akan dutse amma rami ya kasance yana da fadin ciki da zai iya daukan mutane da yawa a luggan balarabi amma ya kasance rami ne zururu wanda misali ba zai iya daukan mutane masu yawa ba sai a ce mashi garu kaman garu kira'i kaman garu kira'i kaga garu kira'in mutum biyu suka shiga daga manzo Allah sallallahu ta'ala da sai sai na Abubakar amma kaga a matsa aka shiga saboda kurkuncin sa da yawan rashin yalwarsa nan kuma mutum bakwai suka shiga kamar yadda sayyidina Abdullahi dan Abbas ya faɗa Maulana Mushi Ibrahim ke cewa cewan mutum bakwai shine rajihin magana kuma zahirin Qur'ani kan mutum bakwai yake magana to kaga misali har ma ana faɗan cewa wa kalbuhum basin zira'aihi sai aka ce bil wasif ai bil fana'i har ma yana da yalwan faɗi wajen da har ma za a sakankance a kai a komo to waɗannan misali shi kuma warraqim shi ma malamai sun kai sun komo sai na abdullahi dan abbas yana cewa duk abin da ke cikin qur'ani na san su abu hudu ne kawai ban san ma'anan su ba daga cikin abin da ban sani bai ce warraqim to da aka yi mai tambaya ma za ta kula fil raqim sai yake cewa ka abu yana cewa sunan garin da su mutanen suka taso ne saboda malamai sun dinga sabani a cikin misali menene ma'anar raqim amma zahirin qur'ani ya fi bada ma'anar raqim shine allan azurfa ko allan jangaci da aka rubuta sunan su a ciki saboda misali Allah madaukin sarki ya faɗa rubutu da matsayin marqum da wazanin maf'ul ma'ana abin da misali ake rubutawa to da haka sai aka ce ma'ana allan jangaci da aka rubuta sunayensu shine misali al-arqum dinnan misali ar-raqim misali mustaqqim min ar-raqam daga nan rubutu zane sawa'un na hannu ko da wani irin siga daga nan ne misali duk abin da yake daukan adadi ake ce mashi ar-raqam shine misali zawat al-adad allazi yubtada minhu min waqid isnani thalatha arba ila ma fawqa zalik to shi yasa suka ce misali ar-raqim anan wasu kuma suka ce arraƙim su mutanen kankin kansu shine raƙim wanda misali ibn jarir al-tabari alaihi rahmatullahi ya kawo wannan tafsilan akan sabanin malamai akan ma'anar raƙim din nan sai Allah yake cewa kanu min ayatina adaba ayin hum laysu bi ajabi ayatin min ayatina su ba su ne mafi girman aya daga cikin ayoyinmu ba a sayyidina abdullahi dan abbas yana cewa watan su waɗannan mutane da ake tambayan manzo Allah dan gani da su sun zo ne a zamanin wani sarki ana ce mashi da kayanusu ko da kayusu an ce da kayusu an ce da kayanusu amma sunan shi da kayanusu shine yafi shahara su kuma mutanen rumawa ne amma masu bin addinin annabi isa alaihi salatu wassalam shi ma akwai saɓani wasu na ganin waƙiyansu ya faru ne kafin zuwan annabi isa amma rajihil qauli shine bayan sayyidina Isa kalim ne Allah ya yi su to sai Allah ya jarabce su da wani hatsabibin sarki mutumin banza wanda ya siyo bautan gumaka ya ta kokarin ya dora mutanen garin akan bautan gunki to zantutuka ya saba wasu malamai sun ce su ma kansu waɗannan matasan sun bauta mu gunkin gabanin Allah ya ba su shari'a to suna cikin bautan gunki din wasu ce sai suka haɗu da almajiran hawariyawa sai suka yi musu wa'azi wasu kuma suka ce a sun haɗu da wani malami ne daga cikin malaman kirista ya yi musu wa'azi wasu kuma malamai suka ce a'a Allah ne ya jefa musu shari'a misali milladunuhu daga wajensa wanda misali maulamu shi Ibrahim ya ci karkata a wannan waƙi na ƙarshe cewa misali da shiriyansu ya zo musu musu ne kai tsaye min indillah to daga baya suna cikin wannan hali ana cikin wannan bautan gunki sai suka tsaya suka yi tunani anya wannan gunkin fa ba abin bauta bane wani waƙiyan kuma suka faɗa cewa a'a sun kowanne yana zaune a gidansa cikin dare tare da iyayen saboda matasa ne sai ce yanzu saboda Allah abin da sarki ke ɗora mutane akai na bauta anya wannan abin gaskiya ne kuwa sai ya fita ya bar gida sai ikon Allah dukkansu suka bar gida min gairi mi'adin ba wanda ya shirya da wani wani zai fito sai suka haɗu misali a matattara guda ɗaya sai wannan sai ce ah wane me ya fito da kai da irin wannan lokacin sai ce ah kai ma me ya fito da kai ah wane kai me ya fito da kai kuma kowa yana tsoron kar ya faɗan ma ɗan uwan shi abin da ya fito da shi ya zama shi ina cikin spy ɗin sarki ‘yan ganganin sarki to sai suka haɗu akan cewa to mai ma juna alƙawari in abin da ya fito da kai shi ya fito da ni to alhamdulillah in abin da ya fito da kai ba shi ya fito da ni ba zan rufa ma asiri sai suka ce to duk sun yadda da suka ce duk sun yadda sai suka haɗu akan cewa to yanzu za mu rabu da bautan wannan gumakan mai bara'a mu iyayen mai hijira mu koma inda za mu yi Allah bauta. To sai labari sai iyayen suka neme su suka rasa. Aka neme su aka rasa aka dinga bincike sai labari ya zo ma sarki cewa wasu matasa sarki ya ce an yi musu wani laifi ne aka ce a me ya faru ya ce to akwai wani abu da ya fitar da su. sun fita daga addini na ne yasa sadaukai da sojoji a je neman su har aka je bakin rami da suke ciki sai sarki ya tura aka ga alamun shigansu amma ba a ga alamun fitansu ba sai ya tura wasu mutane a kan su je su dubo gabansu yana ta faɗi sun ji dai motsi ya zo bakin rami suna ta addu'a suna ibada to sai aka ce sai Allah ya turo ta irin iska mai ƙarfi ta jifa da wanda sarki ya tura sai ce to yadda za a yi a samo duwatsu a gina bakin wajen ai dai suna ciki ko to sa mutu a ciki wani kissan kuma ya ce da suka zo suka haɗu akan bautan Allah sai aka kai ma sarki ƙorafi sai sarki yasa aka kira su da sarki yasa aka kira su akan misali su zo su ma Allah bauta sai suka ce mu ba za mu bauta ma wannan Allah ba Allah shi shi kadai ne abin bauta ubangijin da ya tsaye da sammai da kasai shi za mu bauta ma sai ce musu ku yara ne ba ku da hankali amma abin da nake so da ku tun da yanzu dare ne ku je ku yi shawara gobe da safe ina jiran ku zo ku bani amsa cewan kun saki addinin da kuka kama sabo ko ko kuna nan akan bakanku da suka zauna da daddare suka yi shirya sai suka ce to yanda za a yi kowa ya ɗauki guzuri daga kayan iyayen shi ba sata za mu ba za mu ɗauki guzuri ne daidai yadda zai ishe mu da haka misali mun zaɓi Allah mun zaɓi addinin Allah mun yadda da mu bar iyayenmu mu bar garinmu mu bar gatanmu mu kaɗaita Allah shi shi kaɗai daga nan sai suka tashi sai cikin kogo sarki ya ga sun dawo ya sa bincike aka ce mashi ai ana tunanin kamar sun bi hanya kaza shine sai sarkin sai ya sa misali aka ɗauko lauhun min rasas allo na jangace aka rubuta sunansu wane dan wane dan wane daga kabila kaza shekaran ta kaza na biyu wane dan wane haka aka rubuta sai aka zo aka kafa shi shine misali warraqin din nan da aka faɗa aka kafa bakin kogo din to sannan sai sarki sai ce to a toshe wajen saboda kar su fita sun sun shiga kogo gab da sallan su bayi gab da sallan su bayi suka shiga kogo to a lokacin da kuma suka farka rana ta yi zawali rana ta yi zawali shine sai suke tunani ah wane yanzu mun koyi baccin awa biyu Allah wannan yana cewa anya mun koyi baccin awa daya Allah ce anya sai duba sai ga kumban shi wannan kumban baya hukunta cewa baccin awa daya ne sai suka ga gashin su a jiki kace to fa to ai ubangijin su shine mafi sani da halin kamar yadda Qur'ani zai faɗa mana to yanzu ya za a yi mu gane baccin mu ya dauki lokaci ne ko bai dauki lokaci ba sai suka ce bas fa ba'as ahadan minhum bi waraqin minhum su tura mutum ɗaya daga cikin su da dukiyansu ya je cikin gari ya siyo musu abinci da ya kama hanya yana zuwa kasuwa dama sun ce mashi walai fale talataf ka yi da hikima kar ka bari a ganka a hankali yana zuwa ya tsaya wajen mai sai da abinci ya ce a bani abinci sai miƙa mashi kuɗi sai aka duba sai aka ga hatimin sarki daka ya nusu da hotonsa aka ce lalle wannan ya samu wani kanzi aka yi tagaddama nan aka ɗauke shi to kuma ikon Allah a daidai na shekarar da suka tashi sarkin da ke mulkin garin mumini ne musulmi sai aka ɗauke shi sai aka ɗauke sai wajen sarki sai ya ce ma sarki wallahi ban samu kanzun kowa ba kaji kaji kaji to Allah da ya nufi cewa to a daidai lokacin da suka fito kuma to sarki wani fitina ya faru a garin shi na musu da cewa za a tashin kiyama kuwa shin tashin kiyama gaskiya ne ko ko labari ne wasu daga cikin muminan musulman zamanin ma ba su yadda akwai tashin kiyama ba to sai Allah madaukakin sarki sai ya aiko wani bawan Allah makiyayi saboda ya neman ma dabbobin shi wajen abu sai ya fashe bulo din da aka rufe wajen sai ya fashe yana fashewa shine sanadiyan da suka samu hanyar fitowa da ba da haka da ba za su fito ba kaji yanda Allah ke kiwon lamarinsa sun gama bacci Allah ya kawo wanda zai fasa musu bulo da ya fasa shine lokacin misali da sarki ya zo sai suka ce ah aiko mun ji daga kakan kaka akwai wannan kisa sai sarki ya sa jarumai da wane ne da sauransu a tashi a tafi wannan kogo ɗin Allah sai ba sarki dama suka shiga ya gansu ya je sami suna jin motsi duk da dai magana an ce abin da ya faru sanda suka je sai ce to ku tsaya kar su ji motsi su cewa an zo kama mun ku bari ni in je in faɗa musu da ya ce musu to kun ji kun ji to kissa ya kasu biyu a wajen malamai wani malaman sun ce an ba sun shiga sarkin ya shiga ya gansu har ya gaisa da su sun mai addu'a sun ce Allah ya kare ka daga sharrin mutum da ajal Allah ya sa ka gama mulkin ka lafiya ya ce amin wani kissan kuma da ya faɗan musu cewa ga fa abin da ke faruwa ga sarki ya zo sai suka ce matsayin to Allah ka amshi numfashinmu yanzu kar wani ɗan duniya ma ya ganmu muna da rai mai ma'amala da wani mutumin duniya Allah ya kashe su take da sarki ya zo ya gani ya kabbara ya tabbatar sai sa aka yi musu ƙubba na zinari kowanne aka yi mai ƙubban zinari har karar ya koma gida ya bacci sai mafarki cewan suka ce masu menene ya hada ka da ka sa mana kubban zinari ka cire mana zinarin nan ka dawo da mu daga ƙasa Allah ya yi mu a ƙasa muke so mu kwanta gari na wayewa sarki ya sa aka cire ana cewa zamanin Muawiya Abdullahi dan Abbas ya faɗa sun je yaƙi a wajen da suka je yaƙi a wajen sai ce shi ko sai ya leƙa ya samu labari sai sai na abdullahi da abu zai ce mashi in wanda ya fi kama Allah ya ce mashi kar ya shiga shi ne sai na rasulallah sai ce shi ma sai ya aika ya tura runduna shi ma kissa biyu ne kissa na farko an ce wanda aka tura da Allah ya sa wata iska ta yi wuji-wuji da shi ta jefo shi waje amma Allah bai sa wani gaba a jikin shi ya kare ba kissa na biyu an ce take Allah ya sa wuta ta kashe su ta soya su wadda misali suka je bincikawa din Abdullah da Abba ce daman me nace to daga nan sai ya faɗa labarin da yake da alaka da shi kissan ashabul katib to kuma anan yake nuna mana duk wanda ya bi wali wallahi ba zai yi nadaman bin wali ba duk wanda ya bi wali ba zai yi nadaman jin wali gaske ba a ce lalle sai ka bi su ba faman sha'at haza ila rabbihi sabila amma ba a bin su a taɗe ba a bin su a nadama sai dai in ba a bi su da gaskiyan zuciya ba Allah madaukin sarki na ce mana ga karan ashabul kafi sanda suka fito su bakon suka fito sai suka wuce da wani makiyayi wannan makiyayin da kare a tare da shi sai karen ya biyo suka kore shi ya biyo su suka kore shi ya biyo su suka kore shi sai Allah ya buɗe masa baki sai ce dan me kuke korona yace ni ma ina so in zama mabiyan masoya Allah ne bayin Allah zababbu in kuna bacci in muku gadi sai suka ce mashi to hubban wa karama bismillah sai ya tafi yanda suka yi baccin shekara ɗari uku da tara, shi ma haka yi baccin shekara ɗari uku da tara. kuma daga cikin karaman da Allah ya musu shine rana in ta fito ba ta haska inda suke kwanci Allah sai ce ma rana karkace karkace karke haska su in ta fito ta gaba za mu ji a cikin Qur'ani in ta fito ta mu sai ce karkace can karki haska su watan ashe haskar rana ma ɗan adam ke kawo ruɓewan jiki da rana na haska su to da jikinsu ya ruɓe Allah kuma cikin ganin dama a halin baccin bayan kwana kaza sai ya juya su tare in an juya sai a juya su tare da karansu sabidda idan aka ɗauki lokaci akan ƙasa ba a yi bacci ba ai ba a juya ba to ƙasa kuma za ta ci mutum za ta ci mutum Allah ya ɗaukin sarki sai musu wannan karamatan minhum ko kuma karamatan lahu alaihim girmama wanda Allah ya musu kaga har ma ba su da rai suna karama shi kuma abin da ake kira karama ba wani abu ne bako ba a'a karramawa ne da Allah ke mabawan da ya bi Allah hadisin Aba Huraira da Imam Buhari ya ruwaita a cikin Ashabul Kutub Sitt amma banda shi masu ma'ajin da masali duk sun ruwaita wanda yake cewa misali la yazala abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu ko kuma hatta ahabbtu har sai na so shi wannan soyayyen ita ke kira karama ai Allah ya ce yana son ka ai shine ka shiga radiyallahu anhu wa radu anhu kaga da Allah madaukin sarki ya ce ma ashabu shajara radiyallahu anhu wa radu anhu da wani yazo yake cewa Allah ka tsine mahwani Allahumma al'in fulanin fa innahu yakasuru min shurbil hamri manzo Allah sai ce la tal'anhu abadan fa innahu yuhibbullaha wa rasula karka sake tsine mai saboda ya samu soyayyan Allah ya samu soyayyan manzan Allah to idan Allah ya so bawa yana da cikin ganin dama ya gudanar da har al'ada a hannunsa yana daga cikin ganin daman Allah ya gudanar da har al'ada a kafansa yana da ganin daman Allah ya gudanar da har al'ada a kan idansa yana da ganin daman Allah ya gudanar da har al'ada a jikinsa gabaki daya in kuma ya ga dama ba zai gudanar ba rashin gudanarwar bai rage mai martaba a wajen Allah. Da haka yanzu misali kamar yadda Allah ke ba mu kissar sai da Maryamu alaihi salatu wassalam. Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina afdalus salatu atammu taslim. Annabin Allah ne mursali. Ko? Sayyida Maryama siddiqiya ce waliyya amma sai ce ya Maryamu anna laki haza. Allah ya ba ta abin da Allah bai ba shi ba, ba yana nuna sai da Maryamu ta fi zakariya ba ne, a ma'ana ga Allah ya ba waliya abin da bai ba annabi ba, ba kuma yana nuna wai waliyin ya fi annabi ba ne, ke la wa alfula, maziya ne la ta katar afdaliya, kamar yadda ya faru da ashabul kafi yanzu. Yanzu misali Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala da yake cewa aljabalu aljabalu ya sariya. irinsu da daman gaske sai na sabitul bunnani ya ce Allah an ce kana ba bayinka zaɓaɓɓu dama su sallah a ƙabari Allah in ya inganta ana ka Allah ka sa ni ɗaya daga cikin al'umma annabi da suke sallah a ƙabari aikin rani ya bi taɓa ƙabarin sabitul bunnani aka haƙo aka gan shi yana sallah shi ba annabi ba ne almajirin sahabbai ne to da aka misali idan bawa ya zo da abu wanda ake kiransa karama kallonsa za a yi in akwai salahi tare da shi falillah alhamdu in ba salahi sai ya zama misali ne kenan zai zama tsafi ne musamman wanda ba san shi da yin Allah da'a ba ko kuma shaidani ne ya zama misali idiraji ne da makari daga wajen Allah idan mutum ya ce a'a ai wancan waliyan zamanin wancan zamanin ne to misali baka yadda wallahu ala kulli shay'in qadir ba ke ta ga ma'ana atumina bi ba'alil kitabi kenan wa takfuruna bi ba'al mutum ya zama ya kafirce masashin qur'ani shi dai abin da Allah ya ce duk abin da ka gani Allah zai iya yin sa gaske to Allah zai yi sama da haka shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa iz awal fityatu ila al-kafi yayin da iz dinnan zarafi ne misali zarafi ne zamani is awal fitiyatu ila alkafi yayin da su waɗannan matasa misali an ce misali alfitiyatu jam'u fatan kenan a malaman lugga suna cewa misali ana yin ana yin jimla da wazanin fi'ila kamar yadda yazo alfitiyatu da wazanin fi'ilatu to sun ce misali ana yin ana yin jimla da wazani na fi'ila kamar yadda misali a ɗaya daga cikin manya-manyan malaman lugga ko tun daga bayan dai sibawai sun faɗa sai Allah ya ce ila kafi faqalu suka ce rabbuna atina min ladunka rahama ya ubangiji ka ba mu rahama min ladunka daga wajenka ai la min gairika ma'ana na dalibur rahmatin lati tati min indika muna neman rahaman da in ita wannan rahaman daga wajenka ne anan me ya koyar da mu ashe su auliya'ullahi suna shafe wasiɗa ne suna shafe asari ne suna tabbatar da mushadan wanda yake kawo asali din an fahimta sai suka ce milladunka kamar yadda Allah yake ce mahidur wa atainahu milladunna ilma kaga ma'ana tunda ana matsala ne na maganan wulaya sai ba ana magana a doron musulunci ba sai ana magana a ajin ƙarshe na da'iratul ihsan shine bawa ya kai ma haddin da baya ganin wani Allah da iko ko tasiri tare da Allah ma'ana ƙarfin zuhurin Allah ya mantar da shi zuhurin wani Allah iyawan Allah ya mantar da shi iyawan wani Allah ƙarfin Allah ya mantar da shi ƙarfin wani Allah shi yasa yana mu'amala da Allah ta inda misali wani sa baya iya mu'amala da Allah akan haka din a kaga ko Bahaushe ma da yake da hankali da aka ce mashi magani ce to ma yi magani ya dai san Allah ke magani shine sai aka kirkira magani daga wannan wajen shi yasa misali zaka ji sayyidina Ibrahima a irin wannan martaban yana koyar da mu zaka ji yana cewa da yake cikin ce misali za ka ji na cewa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati ya ce lillahi rabbil alamin la li ghayril lahi rayuwana wannan Allah bayi da hazzi a ciki shine kuma zaka ji manzo Allah yana koyar da mu a hadisi Imam Tirmidhi Allah maj'al hubbuka ahabbul ashiya'i indi Allah ka sanya soyayyanka ya zama shine mafi girman abin soyuwa a waje na Allah kai mana haka. Amin. Da Allah yake cewa wahayi ilana min amrina rashada Allah ka tattalan mana shari'a a cikin lamuran kaga sai ba a ce al-huda ba rushd rushd saboda ishara ne na martaban wilaya shi yasa a can in an matsa zaka ji an ce misali wa man yudillahu Allah falan tajillahu ba zaka ji an ce nabiyyu mahadiyan ba sai ka ji an ce waliyan murshida duk wanda Allah ya batar da shi ba zai samu waliyin da zai riko da hannunsa ba baka ji an kawo kalmar guda a wajen ba sai aka ce ar-rushdu saboda ita rushdu misali zubuda ne da Allah ke ba annabawa su kuma annabawa sai Allah ya ba su daman su raba ma zababbun mataimakan su shi yasa aka ji hadisi koda da bai inganta ba amma misali salihun lil istishhadi da manzo Allah yake cewa a sahabi kan nujum bi ayyihim itadaitum itadaitum sabai na tamkar taurari ne kowanne kai riko da shi zaka shirya zaka shirya Allah madaukin sarki yake cewa wa hayilana min amrina rashida fadarabna ala adani wannan misali akwai wani irin nau'a ajibi daga cikin anwa'il balaga Allah yake cewa fadarabna ala azanin an zo da kalma na isti'ara sannan kuma baya ga misali a nau'i na wannan sai aka ce ala azanihi Allah sai sai muka yamke ma jinsu Allah bai ce mun kama hankalinsu ba bai ce mun cire ransu ba sai ce a'a kunninsu muka yamke ashe watan sai daga wannan ayan sai muka fahimci ashe bacci a kunni bacci yake ina fata an fahimta ashe bacci a kunni yake in ka ji motsi to ba bacci kake yi ba in dai ka ji motsi a ba bacci kake yi ba an fahimta amma duk sai da ka rasa motsi a to kayi bacci shi yasa zaka ji ma har malaman mazhaba duk da mun gabatar da shi kuma idan mun zo matsalan fiqhin Allah ya zamu dawo da shi suka kasa bacci a matsayin misali baucin da misali wanda yake shu'uri a baccinsa da wanda baya shu'uri da sauransu Allah yake cewa tilkashi a cikin shi wannan kogo din sinina adada ai sininan zawatil adad shi wannan misali adadin din nan zai zama misali badali ne na sini shi yasa ya zamo mansubi ko kuma misali ya zama ta'akidi ne wanda ya zo misali da ma'ana na ƙarfafa lissafi sai Allah yake cewa sinina adadan ai sinin zawatil adad sai Allah ya ce summa ba'athnahum sai muka tashe su wannan shi ma yana daga cikin uslubil badi na Qur'ani sai Allah bai ce wa ba'athnahum lina alama ba sai aka ce summa ba'athnahum sai aka yi adafi da summa wadda misali ita misali tafidul isra tana fa'idantar da nisan zango tsakanin waƙi'i da wani waƙi da Allah yake cewa lina alama ayyul hizbaini ai misali dan mu sanar ayyul hizbaini a cikin jama'un nan guda biyu da suke gaddama a cikin su mutanen su a hasali malabisu ma'ana ayyu wahidin minhu a alamu bima a hasa wane ne mafi sani da abin da aka kididdige misali min labsihim na daga zaman da suka yi amadan tsawon shekarun da suka yi a wajen lissafin zama.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى رابطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انتقطه هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبه Allah maɗaukin sarki yake cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabadna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shadada هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لو ياتوا لولا ياتونا عليهم بسلطان بين فمن عظلم ممن افترى على الله كذبا الله مدوكين sarki yake ce ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq lalle hakika zamu baka labarin su a bisa gaskiya wannan ayan da hadisin da Allah madaukin sarki yake cewa can a cikin suratul yusufa da Allah madaukin sarki yake cewa mun yi maka wahayin mafi nagartuwan kissa ke nuna ashe kissa abu ne muhimmi a cikin al'umma. Tarihi abu ne mai mahimmanci a cikin al'umma, tarihi yana zuwa ne don tasbitul qulub tabbatar da zukata. Shi yasa Allah yake cewa na hannu na qusu alayka lalle mu muke labarta maka naba'ahum labarin su bil haqq da gaskiya muke faɗan maka ya Rasulullah. Innahum fityatun lalle haƙiƙa su wasu matasa ne. amanu bi rabbihim da suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda muka ƙara musu shari'a imamu shafi alaihi rahmatullahi a wannan ayan yake cewa wannan da yake hujja da misali mu'tazilawa masu cewa shi al-imanu la yazidu wa la yanqus sai yake cewa ya ba su yi da wannan ayan da Allah yake cewa wa zidnahum huda Imam al-Bukhari alaihi rahmatullahi da yayi babi sai yake cewa a cikin kitabul imani babin shine sunan babin ma al-imani yazidu wa yanqusu daga cikin ayoyin da ya isi shahadi da su shi Imam al-Bukhari akwai wannan ayan daga ciki an fahimta ma'ana shi yasa Imam Shafi sai yake cewa da a ce imani abu ne kwaya ɗaya tilo baya ƙaruwa ba kuma ya raguwa to zai zama babu tafaluli bainal halki ai da imanin ka daidai da nawa ne kaga ashe duk ɗaya muke zai zama misali ba wani daraja tsakanin annabi da wanda ba annabi ba babu wani daraja tsakanin wanda yake sahabi da wanda ba sahabi ba imamu shafi alaihi rahmatullahi ce wannan ayan na nuna wawancin su daga bawan su sai ke cewa ga Allah yana faɗa a cikin Qur'ani cewa misali wazidnahum huda shi yasa su kuma zaka ji suna cewa al-iman yazidu bi ziyaratil a'mali as-saliha wa yanqusu bi nuqsaniha idan Allah ya maka muwafaqa kana yawaita ma Allah ibada kana yawaita aikin alkhairi halisatul wajhi lahi to misali sababun min asbabu ziyaratul iman yayin da kaga misali ka samu tarabbudi da asabad wasiqil a jikinka idan zaka tashi Allah zina misali idza idza atau salatu ko menene Allah yake cewa idza qamu ila salati Allah sai ce qamu kusala kaji yadda Allah ya siffanta su idza qamu ila salati qamu kusala san Allah ya ƙara siffanta su cewa la yaskuruna Allah illa qalila kaga ashe misali rashin yawan zikirin Allah rashin yawan ibada rashin karsashi a cikin ibadan Allah alama ne na imani yayi baya imani yayi baya da yayin da bawa ya samu kanshi haka to abin da ake bukata ya ƙara ninka istighfari ya ƙara ninka istighfari ya ƙara tuba ma Allah akan Allah madaukin sarki wannan abin da ya zame min fitina Allah ka warware mini shi Allah ka warware mana Amin.
sai yake cewa a ضربتنا warabadna ala qulubihim Allah yake cewa muka dauri zuwa ga zuciyarsu shi ma misali wannan kinaya ne da isyara duka ga baki daya iskamu shi ma wannan zarafi ne misali zamani iskamu yayin da suka mike faqalu suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin da ya mallaki sammai da kasai shine ubangijin lanna da uwa min dunihi ilaha wannan ke nuna cewa imanin su sabiti ne da suka zo da kalmar lan da ya zo da kalmar lamba su ce misali ba su ce lamba suka ce misali har abada ba za mu taɓa bautan wani Allah ba misali almuradi bin da'u shi ne ai misali la na abu da suwahu ba za mu bauta ma wani Allah ba laƙad ƙulna izan shaɗa ma'ana nan shi kuma ya ƙunshe ma'ana misali lau abadna gairahu da za mu bauta ma waninsa to laƙad ƙulna izan shaɗaɗan da a wancanan lokacin haƙiƙa mun faɗi wani irin kalma ƙazan ƙazantacciyan kalma na ƙarya wadda misali misali Allah ba zai yadda da wannan ba ha'ula'i qaumun attazu min duni sai suka ce waɗancanan ka mutanenmu wadda suka riƙe wani ba Allah ba a matsayin alihatan min dunillahi alihatan laula ya tuna alaihim bisulani laula ya tuna alaihim ay halla ya tuna alaihim me yasa misali ba zo da wani hujja ba lauɗin nan tana ma'anan hal kenan ma'ana ina wani hujja da za su rika akan cewa Allah ne ya ce su bauta ma waninsa Allah madaukin sarki ke cewa fa manna azalamu nan shi kuma suna cewa ai la ahadun azalamu ba a samu azzalimi mafi girman zalunci ba mimman iftara ala Allah kaziba daga wanda ya kai wanda ya kirkiran ma Allah karya lokaci yayi alhamdulillah assalamu alaikum الله يسعدك